بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan rana ta lahadi a yau muna ɗaya ga watan jumadan ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 20 da oh subhanallah Rabiul Awwal a daya ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya wannan shi ne darasinmu na 36 a cikin karatun littafin sharhu masailin jahiliya na babban malami littafin sheikh muhammad ibn abdullahi rahimahullahu ta'ala wadda babban malami fadilatu sheikh saleh bin fauzan bin abdullahi fauzan yi masharhi allah ya saka musu da alkhairi a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullah ta'ala da ke a nan unguwar federal locust a nan cikin garin bauchi darasinmu na sati biyu da suka gabata satin da ya wuce cikin hikimar allah saboda ni'ima ta ruwan sama ba mu samu damar yin karatu ba allah ya kada mu damunan mu albarka darasinmu na baya mun tsaya kan matsala ta goma sha hudu shi ne na fi humul haƙ a wato alguluwu fi salihi alguluwu bai ahalil ilmi wa salah shi ne cikin miyagun al'adu ko ɗabi'u wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya saba wa mutanen jahiliya a kai akwai wuce iyaka wajen girmama malamai da kuma salihan bayi kamar yadda muka yi bayani ƙa'ida ta shari'a ita ce kowanne mutum akwai irin daraja da matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a saukar da shi daga matsayin da Allah ya bashi a dawo ƙasa da shi zalunci ne a ɗaga shi sama da matsayin da Allah ya bashi a kai shi inda bai kai ba wannan shi ma zalunci ne adalci kuma shine tawassuli shine a tsaye da kowa a inda Allah ya tsaye da shi kowa a tsaye da shi gwargwadon matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi to wannan shine adalci wannan kuma shine daidai wannan kuma ita ce aqidar musulunci ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa darajar mutum ko matsayinsa yana tsayuwa gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da shi ba a rage ma mai matsayi matsayi ba kuma a ƙara mishi a ɗaura shi sama da matsayin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi mun ji bayanai da malam ya kawo mana da kuma wato ayoyin alƙur'ani da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke mana ishara zuwa ga hani akan abin da ya shafi guluwi ko kuma wuce iyaka a mun ji hadisi wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake jan kunnen al'ummarsa da cewa kar su yi guluwi su wuce iyaka wajen daga darajarsa ko wajen kambama shi kamar yadda nasara suka yi ma annabi isa ɗanna na maryama alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake son burge shi duk wanda yake son tsayuwa kan karantarwansa to in an ambaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce da shi bawon Allah manzan Allah wannan shine matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma mutane galibi suna da kurakurai a babin addini na farko shine wucar da annabi sallallahu alaihi wasallama daga matsayin da Allah ya ajiye shi a kai shi matsayin Allah hasali ma da yawa daga cikin mutane suna daukan wannan kamar ma shine kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna dauka in har kana kaunar annabi to sharadi ne ka bashi matsayin Allah wanda kuma ba wa annabi matsayin Allah warware karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama warware karantarwar annabi kuma yakar annabi saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara 23 na wahayi yana kullawa yana kitsawa idan ka ɗauki matsayin Allah ka bashi to kana matukan warwara kana warware abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tufka da kansa muna ganewa ku saboda haka matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine matsayin bawan Allah manzon Allah na biyu kuma wasu suna wucar da wasu daga cikin bayin Allah wanda suke musu kallon nagartattu waɗanda suke musu kallon masu daraja su wucar da su wasu a ba su matsayin annabawa da manzanni alhali ba su kai ba wasu ma har a wucar da su a ba su matsayin Allah har a kai su a ba su matsayin Allah wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u yana kuma daga cikin miyagun al'adun da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya saba wa mutanen jahiliya kai daga ciki waɗanda ake ba su wannan darajar ake ba su wannan matsayi akwai waɗanda ana musu kallon malamai ne su wasu ana musu kallon shehunai ne su wasu ana musu kallon kamar na kusa da Allah ne su da aka sai a ɗauki matsayin Allah ma a ba su ko a ɗauki matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ba su misali daga ciki akwai akwai shi shehu tijjani wanda shi shehu tijjani ba ma wani bane ba shi matsayi shi ne ya ba ma kansa matsayi shi ya ba mu kanshi matsayi ya ba mu kanshi matsayi wadda ya wuce matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga ciki guluwin da ya yi shi ne idan ka karanta jawahirul ma'ani za ka ga akwai fasalin da aka bude aka ce fi fadli wildihi وما أعد الله لتاليه وصفة المريد وحاله وما يقوى عن أستاذه أكركشن wannan falalan da falalan wai zikirorin da Shehu Tijani ya kawo da kuma darajar da Allah zai ba ma wanda ya karanta wannan falalan ya kawo maganganu akan cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wani matsayi wannan matsayin kuma wai shine duk wanda ya kaunace shi ko ya karbi wani zikiri daga wajensa ko ya yi masa hidima ko ya ciyar da shi abinci to ya sa ran shi a inuwa cewa in an je ranar tashin alkiyama manzo Allah ya masa lamunin cewa suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a can illiyuna can sama eh saboda haka wanda yake son ya kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a can illiyun to ya bar zikirin Annabi ya karba na shehu tijani eh ya bar zikirin Annabi ya karba na shehu tijani abin da yake cewa shi ne a ya ce shi mai littafin mai jawali ma'ani ya ce ya ce ƙwale radiyallahu an akbara ni sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama ya ƙazatar lama nama ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba shi labari a farke ba a bacci ba ƙwalili ya ce da shi wai an taminal aminina kai kana cikin amintattu ka kukuta ka aminta daga azaba duniya da lahira wa kullu man ra'aka min al-amini duk wanda ya ganka to shi ma amintacce ne shi in mata alal imani in ya mutu akan imani eh wannan sharadin kan manya da duk wanda ya mutu akan imani amintacce ne shi amma ba sharadin sai ya ga shehu tijani ba wannan sharadin wannan kuma sharadin ƙarya ne ko wannan ne to sharadin ya zama ya zama shi mai kenan ah to ya za ka yi da waɗanda suka mutu da imani kuma su ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam su din ba amintattu bane su yace wa kullu man ahsana ilayka bi khidmatin aw ghayriha duk wanda ya kyautata maka ta hanyar ta hanyar yayi maka wata hidima ko wani abu makamancin haka wa kullu man at'amaka yadkhulul aljannata bila hisabin wala iqam duk wanda ya ciyar da kai ya baka abinci to zai shiga aljanna ba hisabi ba uku ba yace thumma qala radiyallahu anhu sannan sai yace falamma ra'aytu ma sadara li minhu min almahabbati sallallahu alaihi wa sallam wa sarahali yace lokacin da wa sarahali biha lokacin da naga irin kauna da soyayyar da manzon Allah ya nuna mu da yadda ya nuna mun kauna yace tazakkaltu alahbaba sai na tuna da masoya ومن وصلني إحسانهم da waɗanda kyautatawansu ta iso zuwa gare ni suka kyautata mun wa man ta'allaqa bi bi khidmatin da waɗanda suka yi alaka da ni ta hanyar suka yi min hidima wa ana asma'u aktharahum yaquluna ina jin su da yawa suna cewa nuhasibuka baina yadayillah in dakhalna an-nara wa anta tara wai yana ji da yawa sukan ce in muka shiga wuta a gaban Allah kana gani ka bari muka shiga wuta to za mu yi hisabi da kai ya ce faƙulu lahun ni kuma sai ce da su la a ƙadiru lakum alashe to ai ba abin da zan iya muku falamma ra'ayna minhu sallallahu alaihi wasallam hadhihi almahabba yace lokacin da naga irin kaunar da annabi ya nuna min sa'altuhu li kulli man ahabbani wa lam yu'adini ba'daha sai na roƙa nace ma annabi duk wanda ya kaunace ni kuma bai kini ba bayan wannan kaunar wali kulli man ahsana ilayya bi shay'in min mithqali dharrati duk wanda ya kyautata min da wani abu ko dai dai kwayar komayya ne fa akthar zuwa sama wa lam yu'adini ba'daha bai kuma yi gaba da ni ba bayan haka wa akattu zalika man at'amani ta'amahu yace na karfafa akan wanda ya ciyar da ni abinci shi falalansa tafi falala tafi daraja wanda ya bashi abinci eh قال رضي الله عنه يتي وكلهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا إقام yace dukansu za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba za su shiga aljanna ba hisabi ba uquba thumma qala radiyallahu anhu sannan sai yace wa sa'altuhu sallallahu alaihi wasallam li kulli man akhadha anni dhikran an tughfara lahum jami'u dhunubihim yace na roka na roki annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya karbi zikiri daga wajena to manzan Allah ya taimaka ya sa baki a yafi mai duhu zunubin da ya a duniya in dai kayi zikirin shehu ta jani to kayan yafi ma duk wani zunubin ka duka ma taqaddama min hawa ma ta'akhkhar wanda ka yi da wanda za ka yi nan gaba to an yafi ma wa an tu'adda anhum taba'atuhum min khaza'inillah min khaza'in fadlillahi la min hasanatihim sannan in akwai wani wanda yake bin su bashi ko haƙi to Allah ya biya musu daga falalansa ba daga ayyukansu ba saboda haka wanda ya karɓa zikiri a wajen shehu in ya saci kuɗinka to Allah ne zai biya daga falalansa ba daga ayyukansa ba eh saboda kaga shi shehu yanzu ya bada lasisin sata ya bada lasisin sata haka yanzu inda wani ya karɓa shehu ya karɓa zikiri a wajen shehu sai yadda ka zo karatun nan sai zai sace maka mashin a bakin masallaci to Allah in ya tashi sai biya daga falalansa ba daga ayyukansa ba saboda haka ya saci mashin ya saci banza Ya ce wa an yarfa Allahu anhum muhasabatahu ala kulli shay duk wani hisabi to Allah ya yafe musu ya daga musu kafa wa an yakunu aminina min azabillahi min al-maut ila dukhulil janna sannan kuma amintattu ne su daga azabar Allah tun daga mutuwa har zuwa shiga aljanna وأن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب في أول الزمرة الأولى أبوكم فرقو أتوقم فرقو تسجع الجنة با حسابي با عقوبة وأن يكونوا كلهم معي في إليين في جوار النبي صلى الله عليه وسلم sannan kuma su kasance tare da shi wai a cikin illiyin aljanna madaukakiya a makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala li sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah yace da ni damintu lahum zaka damantu lahum hadha kullahu in dai wannan ne na ba su dimanatan la tanqati hatta tujawirani anta wa hum fi illiyin na lamunce musu lamunce wanda ba zai taba yankewa ba har sai ka kasance tare da ni ga ni ga ka ga su a cikin illiyuna saboda haka na ba su wannan falalar yanzu kaga shi wannan guluwin da yi ba wanne ya masa guluwin ba shi ya guluwi da kansa shi yanzu shi ya ba ma kansa wannan falalar kuma wai manzo Allah ya ba shi wannan ya qazatan ne lama nama shi yasa idan ka tafi gaba a ƙarƙashin wannan babin to anan ne sai aka kawo falalar salatul fati anan ne sai tunda yanzu ka ji an ce duk wanda ya karba zikiri daga wajensa to shi amintacce ne an masa lamunin shiga aljanna to da an daga nan ne sai aka kawo ƙarƙashin falalolin zikirorin to akwai salatul fati to ita salatul fati da aka tashi guluwinta sai aka ce ta fi ƙur'ani sau dubu shida aka ce ta fi alƙur'ani sau dubu shida wannan magana da cewa ta fi ƙur'ani sau dubu shida akwai wani ɗannan garin wanda ake kiran shi da abul fatih sani da ya taɓa ɗago wani jawahirul ma'ani mai sabon bugu inda aka je aka cire inda ba da kalan take sai ya daga wai gashi nan wai babu wai a nuna musu in an isa ya ce ba inda shehu tijjani ya faɗa haka da ya tsallaka gane kuma kwanan na aka tambaye shi akwai sai ya ce eh akwai kuma da ƙarin bayani eh nan najeriya babu tun da za mu makuri wuyansa a can kuma babu a can kuma akwai tun da su ba su san shi ba eh to ganin da jawahirul ma'anin eh kuma ba yadda za a yi ka kawo mana sabon bugu ka ce mu yi aiki da shi ina bugun da iyayenka da kakanninka suka yi amfani da shi yawwa old testament za ka kawo mana wannan da ka ciro new testament ne a ciki ne yake cewa wai a cikin falalen salatul fati ya ce wa amma fadlu salatul fati lima ugulika bayani akan falalen salatul fati lima ugulika faqad sami'tu shaykhana radiyallahu anhu yaqul ya ce na ji malaminmu shehu tijjani kenan aliyu harajim yake faɗin ya ji daga bakin malaminsa shehu tijjani na cewa kuntu mushtaghilan bi zikri salatil fatihi lima ughliqa yace da a baya na shagaltu ina ta karanta salatil fatihi lima ughliqa haina raja'tu min al-hajj ila talmisan lokacin da na dawo daga aikin hajji zuwa talmisan lima ra'aytu min fadliha saboda abin da na gani na falalan salatil fatihi lima ughliqa yaya falalan yake وهو أن المرة الواحدة بستمائة ألف صلاة كما هو في ولد الجيوب إن كي صلاة الفاتي سو ديا تو دي دي يكي دكاي كوان صلاة سو دبو دريشدا إن كتسو صلاة سي كاي سو دبو دريشدا kafin a samu darajar kace ɗaya da wanda ya sa karanta salatul fati sau ɗaya ya ce wa ƙari zakara sahibul wurd mai littafin wuldul jubi ya ambata anna sahibaha sayyidi muhammadul bakari as-siddiqi cewa sahibaha mai salatul fati eh to kaga asalin inda ya kamata mu jalali waye mai salatul fati muhammadul bakari inji wa inji aliyu harazim yace anna sahibaha cewa wanda ya kirkiro ta shine mai salatul fati din kenan ya faɗa nazilu misra wanda yake zaune a ƙasar misra wa kana quduban yace qudubi ne shi radiyallahu anhu qala inna man zakaraha marratan duk wanda ya yi salatul fati sau ɗaya walam ya dukulil jannata kuma aka je lahira bai shiga aljanna ba aka yi shi wuta falyaqbid sahibaha inda Allah to yazo ya kamo mai salatul fati din an gaban Allah in ka san kai salatul fati sau ɗaya to duk abin da yi a duniya da an ce ka tafi wuta ka ce wa malaika tsaya tsaya tsaya ka nemo Muhammadul Bakari eh ka riko wuyan Muhammadul Bakari eh a dai sha cikiya ka dai sha cikiya eh dan mu ma dai mun karanta amma mu ba mu eh sai dai in kaga mun karanta to muna karantawa ne dan kafa hujja da ita amma wannan fallalan kan ban mai dade ta wallahi ƙarya ne sannan sai yace wa baqitu nazku wa baqiyat nazkuruha muka dinga karanta salatul fati ila an rahiltu min talmisan ila abi sam'un falamma ra'aytu as-salata allati fiha yace muna ta karantawa har na tashi daga talmisan na koma abu sam'un zuwa ga abu sam'un yace lokacin da naga wata wani salati falamma ra'aytu salata allati fiha al-marratu al-wahida bi 70000 khatmatin min dalail al-khairat lokacin da naga wani salati wanda shi kuma wannan salatin falalansa sai ka sauke dalailul khairati sau 70 kafin ka samu darajar wannan salatin taraktul fatiha lima ughliqa to sai na bar salatul fatiha lima ughliqa washtagaltu biha sai na shagaltu da wancan salatin wa hiya allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan ta'dilu jami'a salawati ahli mahabbatika wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salaman ya'dilu salamakum wannan salatin yace to sai na koma ina yi lima ra'aytu min kathratil fada'il lima ra'aytu fiha min kathratil fada'il saboda naga falaloli masu yawa a ciki yace ina cikin wannan ثم أمرني بالرجوع إلى ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق yace sai manzo Allah ya zo ce kai ka bar wannan salatin ka koma salatul fatih lima ughliqa ka koma salatul fatih lima ughliqa yace falamma amarani bil ruju' ilaiha sallallahu alaihi wasallam sa'altu an fadliha lokacin da manzo Allah ya ce in koma in ci gaba da salatul fatih sai nace masa to me yasa me falalan akhbarani awwalan yace a karan farko sai bani bayani annal marratal wahidata ta'dilu min alqur'ani sitta marratin yace sai ya fara faɗa min a karan farko cewa salatul fati sau daya yana daidai da qur'ani sau shida a karan farko kenan thumma akhbarani thaniyan da muka sake haduwa sai sake bani labari yanzu an samu nasikh wal mansukh kenan an goge wancan falalan an saukar da sabuwa أن المرة الواحدة تعدل من كل تسبيح وقع في الكون cewa in kai salatul fati sau daya to darajanka ya wuce darajan duk wanda ya wani tasbihin da aka taba yi a duniya gaba daya wa min kulli zikirin wa min kulli du'a kafi kowane zikiri kafi kowace addu'a kabirin aw sagir karama ko babba wa min alqur'ani sittati alafi marra sannan kuma darajanka daidai yake da darajan alkur'ani sau dubu shida ma'ana wanda ya salatul fati lima ugulika sai ya yi saukan ƙur'ani sau dubu shida sannan ya haɗo duk wani zikirin da aka taɓa yi a duniya da duk wata addu'an da aka taɓa yi a duniya sai ya haɗa su ya yi to sai a kawo mai salatul fati sau ɗaya to darajansu ɗaya matsayinsu ɗaya taɓita eh kaga wannan wani shine falalin salatul fati to yanzu ka ɗauka salatul fati ɗin da aka ce wai manzo Allah ne wai ya kawo mu Muhammadu Bakari dan Allah mu yi adalci a ce manzo Allah ya rayu shekara 23 ana saukar da wahayi akwai wani salati mai falala ba a saukar ba ko kuma an saukar ya iya fada ya ɓoye bayan kuma Allah ya ce mishi ya ayyuhar rasulu ballir ma unzila ilayka min rabbika duk abin da aka saukar maka ka isar sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi Allah ya saukar da ayan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a yau na cika muku addinin ku tam musulunci ya gama cika a daidai lokacin da manzala ke karanta musulunci ya gama cika ɗayan biyu ne fa ko dai ka yadda cewa lokacin Allah bai saukar da salatul fati ba da haka wannan ayan ta al-yawma akmaltu lakum dinakum ƙarya ce ita kaga ka ƙare ta Qur'ani ko kuma ka yadda an saukar ayar gaskiya ce amma manzo Allah ya ɓoye ta kaga wannan shi ma kafirci ne wannan shi ma kafirci ne sannan abu na gaba shine ne duk ba ka manta da waɗannan manzo Allah sai ya yi rayu shekara 23 bai faɗi wannan salatin ba sai ibn abubakar ya zo ya yi shekara biyu na kalifanci manzo Allah bai dawo ya faɗa masa ba bayan kuma shi ne limami ga inda yake tsayuwa yana sallah ga kabarin manzon Allah sallah da salama amma duk da haka annabi bai tashi ya faɗa mai ba sahabbai da suke sallah a masallacin annabi manzon Allah yana kabari amma bai taso ya faɗa musu ba na biyu sayyidina Umar ya zo ya shugabancinsa ya wuce sayyidina Uthman sayyidina Ali duk suka gama kalifancinsu duk wannan khulafa'ur rashidin da manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin manzo Allah da ya ce ku rike sunnoni duka har suka gama annabi bai dawo ya faɗa ba sahabbai muhajirai suka ƙari manzo Allah duk cikin su ba wanda yake da darajar da manzo Allah ne dawo ya faɗa masa ansar suka ƙari ashratul mubashshirun bil janna suka ƙari ashabu badri suka ƙari ashabu udin suka ƙari ashabul bai'a duk wata tabaka ta sahabbai duka sun ƙari aka zo kan tabi'ai su ma suka ƙari gaba ɗayansu aka wuce karni karni karni karni sai da aka zo shekara 1150 sai manzo Allah sai ya dawo sai ya kawo wannan salati mai falalan yanzu dan Allah shi Muhammadu al-Bakari a wajensa da shi da Sayyidina Abubakar a wajen manzo Allah wai falala ai ba magana ba magana saboda ga wani salati mai falala amma manzo Allah dai bai faɗa ba saboda yana jiran sai wani mai falala ya zo mana duka waɗannan darajarsu ba ta kai a faɗa musu ba saboda haka sai an jira muhammadu bakari ya iso tukunna duk limaman da suke madina nan mazala bai faɗa musu ba sai da ya taso ya zo tawo afirka ya samu wani bakin fata sai ya bashi kuma a farke ba bacci ba a farke ba mafarki ba sannan kuma abu na gaba shi ne ka ɗauka ma salatul fati ɗin wahayi ce duk da musan ƙarya ce to sallam na jadalan wahayi ne da alƙur'ani da attaura dukansu ba wahayin Allah bane to amma da alƙur'ani da attaura wanne ne a gaba attaura fa Allah da hannunsa ya rubuta ma annabi Musa attaura Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in Allah da hannunsa ya rubuta masa attaura allo ya ce ungo fa khudh habi quwwa karba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga sayyidina Umar ya dauko wata takarda ta at-taura yana nuna ma annabi yana cewa duba ka gani ga wata aya ma a cikin littafin su ta yi daidai da ayar Qur'ani manzo Allah ransa ya baci annabi ya ce alam atikum biha bayda anqiya lailuha ka nahariha yanzu shari'an da na kawo muku fara kalbata ishe ku ba kai manzo Allah ya ce ma sayyidina Umar saurara ka ji laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai inda annabi Musa na raye da ba abin da zai yi in ba ya bi ba ma'ana in annabi musa ya dawo to a tauransa ta yi expire validity ta ya kare to yaushe kuma wani zai zo a zamanin kalifancin wato a zamanin annabtar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kawo wani abu wanda yafi qur'anin da manzan Allah ya zo da shi bayan kuma ga attauran da Allah ya ba mu annabi Musa cikin ulul azmi minar rusul amma manzo Allah yana cewa inda zai dawo to da nashi tayi expire sai kuma ga wannan shi kuma sai ya kawo sai kuma nashi ya fi Qur'anin har sau dubu shida kuma har wani ya tsayawa yana kokarin yi ma mutane bayanin wannan falalan har sau dubu shida saboda haka sai kayi saukan Qur'ani sau dubu shida mana yanzu kamar misali yadda muke zuwa sallan tahajjud a Ramadan har mu yi sauka da huta sadda kanmu muka yi muka zauna a gida muka yi salatul fati sauka daya to yafi falala saboda har mu gama Ramadan din ka tattara dukkan masallatan da suke cikin garin Bauchin nan ka hada su waje daya in ka tattara su in ka yi wasa a sallan tahajjud din zai yi wahala ka samu an yi sauka Qur'ani so 6000 zai yi wahala to duk aikin banza muke yi wanda ya je salatul fati sau daya duk ya fi falala sai an haɗa masa duka wannan falalan da sallan tahajjud din yan bauchi da na yan gombe da na yan jos dai iya haɗa su gaba ɗaya shi shi ɗaya saboda ya yi salatul fati sau ɗaya wannan wai shine falalan salatul fati sannan Allah yana cewa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' babu wanda ya fi zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah ko kuma ya ce an mun wahayi bayan ƙarya ne ba a masa wahayin komai ba to a wannan ayin duka wannan guda biyu muhammadu bakari ya cika su ya yi ma Allah ƙarya ya kuma ce an masa wahayi bayan ƙarya yake to amma da ya je na ukun kuma sai ya ƙara gaba wa man ƙala sa'unzilu mithla ma anzalallah maimakon ya ce zai saukar da irin abin da Allah ya saukar sai ce shi kan ma ya kawo abin da ya fi na Allah saboda ka shi yanzu ba ya kawo abin da ya kunan doki da na Allah ba ne a shi na shi ya fi na Allah nashi ya fi na Allah wannan ita ce aƙidarsa shi wannan salatin da ya kawo ya fi na Allah sannan don girman Allah da wani ido za ka kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ga hadisi a Bukhari da Muslim hadisi a cikin muwatta hadisi a cikin sunan Ibn Majah da sunan Abi Dawud akan salatul ibrahimiyya mun karanta a nan wajen akan salatul ibrahimiyya sahabbai manzo Allah ya zo ya same su suna zaune ce akan me kuke tattaunawa suka ce ya rasulullah Allah ya ce mu maka salati mu roƙa maka aminci aminci dai mun san da za mu roƙa maka mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi amma salati koya mana annabi ya kalli sahabban sannan da darajarsu akwai wani salati mai wannan falalan amma ya ɓoye ya hana su sai ba su wani salati mai ƙarancin falala ya ce ku ce kaza bayan ga wata mai daraja bakan damiya mai babban daraja kuma ya ɓoye ta ya iya ba su don girman Allah me za ka faɗi dangane da ƙaunar da manzo Allah yake masa habbai da gaske ne kuwa ga falala na amma ya hana su sai ya jira wani to kuma wai wannan shine idan an zo an ji ana raddi ana maltani akan irin wannan bakan damiyar akan irin wannan badakalar wai sai a ce wai a bari wai ana so a haɗa kai tsakanin musulmai ai ba zai yi ba yi wallahi ba zai yi ba har abada ilal abad ba zai taɓa yiwuwa haɗin kai tsakanin ahlus suna da ɗan bid'a ba ba zai yiwuwa din maja munafunci ne mu faɗa mu kanmu gaskiya maja munafunci ne eh dan abinda ake so a yi fa haɗin baki ne ba haɗin kai ba din ni aqidata ta sunna tana zuciyata shi aqidarsa ta bid'a da shirka tana zuciyarsa amma kar in fulta nawa kar ya fulta nashi in ya fidda nashi kar in soke shi in ya fidda nawa kar ya so kar in soke shi amma shi bai dawo na ba shi ban dawo na shi ba ba mu hada kai ba mun hada baki kai ko munafunci ne wannan munafunci ne munafunci ne a zo a ce wai ana so wai a zo a hada kai wai tsakanin ahlus sunna da dan bid'a hadin kai tsakanin ahlus sunna da dan bid'a ko wallahi kamar hadin kai ne tsakanin dan sanda da barawo in kaga dan sanda da barawo sun hadu waje daya to ko dai dan sanda ya lalace ko kuma barawo ya tuba ya bar sata to yasu zauna lafiya guda yawwa to haka yake tsakanin ahlus sunna da dan bid'a in kaga an haɗu waje daya ko ahlus sunnan ya lalace ko dan bid'a ya tuba ko dai ahlus sunna ya lalace ya sauka daga asalin aqida ko dan bid'a ya bar aqidansa ya tuba خلاص ha ya wuce ƙudani ne ya wuce ƙudani kuma yanzu misali abinda da ka ɗauka shi ne mu ba suna wajen mu ba littafi sama da ƙudani su kuma wajen su ba wani abu sama da salatul fati saboda haka mu a wajen mu darajar qur'ani na gaba da komai su kuma wajen su darajar salatul fati na gaba da komai har da qur'ani to ya za a yi mu zama ɗaya da su ya za a yi mu haɗu ya kan mu zai haɗu a baki ba a baki to saboda ka kaga har abada fa bare yin hadu da su ba a yanzu yanzu yanzu misali a idan ka dauka a rayuwanka a cikin mutane wanda yafi kowa daraja a wajenka wanda suke nan wanda kake tare da su misali ka ce iyaye sai kuma ka samu wani wanda shi kuma in kana neman wanda yake wulakantawa iyayen naka ya za ku zauna lafiya da shi yanzu ma wajen fa qur'ani shine mafi daraja su kuma wajen su ba abun wulakantawa makalan alqur'ani to ya za mu zama daya ya za mu zama daya da su ya zai yi saboda haka wannan ajanda na wai haɗin kai tsakanin ahlus sunna da yan bid'a wallahi ba zai yi ba ba zai yi ba sam sam sam sam sam ba zai yi ba ai abu ɗaya ne zai haɗa kan musulmai shine kowa ya ajiye son zuciyarsa da bid'ansa da malaminsa a dawo abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko shikenan sai kai ya haɗu amma ni zikiri na ce ayi na sunna kai ka ce ayi na bid'a kuma a ce kanmu ya haɗu ni na ce Allah ɗaya ne kai ka ce komai Allah ne a ce kuma kanmu ya haɗu ni na ce afdalu zikiri tilawatul qur'an kai ka ce afdalu zikiri salatul fatih kuma kanmu ya haɗu ni ina cewa jagora abun koyi madubin dubawa shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka ce addinin ka ana samo shi ne daga mafarkin shehi kuma a ce mu haɗu waje ɗaya wallahi ba za mu haɗu ba ko an haɗu sai dai a baki din ba zai taɓa yiwa ba a to yanzu da ake cewa mu haɗu tsakanin mu mu ahlus sunna da yan bid'a yanzu man sallai kai ne da aka sauka daga aqidan ka ta sunna ko shine zai bar tashi da bid'a ta wace ne za a yi shi ba bari zai yi ba kai ma kuma ka rike gaskiya ba za ka sauka ba to ina za a haru to yanzu ya za a ce maka ga salati tiriyan tiriyan wadda sabai suka nakalto daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama da gaske ruwayoyi ingantattu ga wani tatsuniya kuma da aka samu daga bakari kuma ka bar na annabi ka bi bakari ya za a yi haka ai wallahi hankali ba zai dauka ba ba za mu zauna lafiya ba ba zai yi ba ba zai yi ba kuma ita fa bid'a ko inda mutane sun fahimce ta ko dan bid'a in ya fahimce ta abu ne mai sauki warware ta duk abin da ka kawo yanzu ka kawo salatul fati idan ka ce ga falalanta ga darajanta in dai har ka yadda manzon Allah Muhammadu Bakari ya bada salatul fati to kenan ya tabbata duk waɗanda suka wuce kafin Muhammadu Bakari ba su yi salatul fati ba amma yaya addinin su yayi in ka yadda addinin su yayi yaya salatan da suka yi salatul ibrahimiya da suka yi yayi in har ka yadda yayi kuma za su shiga aljanna koda ba su yi wannan ba to ni ma ka balli ka je ka rike naka mu ma za mu rike nan waɗancan wanda suka yi tunda har akwai waɗanda sun shiga aljanna kuma ba su yi shi ba to ashe ba sharaɗi ba ne sai ka yi shi kafin ka shiga aljanna ba sharaɗi ba ne sannan in dai akwai waɗanda za su tsira ba tare da sun yi salatul fati ba kuma ba su ma san da shi ba ba su ma kuma san da ita ba kuma zan iya tsayuwa in rantse da Allah wallahi wallahi annabi bai salatul fati ba kuma wallahi manzo Allah ya salatul ibrahimiyya to kai ka zo ka rantse ka ce wallahi manzo Allah ya salatul fati ba za ka yi rantsewa ba to ka kaddara ma yana daidai da Qur'ani so dubu shida to ni iya zallan darajar wannan shine wanda manzon Allah ya ya ishe ni iya matsayin da salatul ibrahimiyya yake da shi na da cewa wannan shine na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ni iya wannan ya ishe ni iya wannan ya ishe ni eh saboda haka har wai wani a cikinsu wai na cewa wai min haiz wai wai ya yadda salatul ibrahimiyya tace ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai amma min haizul madmun wai abinda salatul fati ta kunsa wai ta fi fadi akan salatul ibrahimiyya kaga kenan shi Muhammadul Bakari ya fi manzon Allah iya lalace a ba haka bane tunda ya kirkiro salatin da ta fi na annabi fadi to ya fi manzon Allah iya fadi ya isa larabci sannan ya fi annabi sanin yadda za a yi da annabi eh ga kuma manzan Allah balarabe ba ƙuraishi farin fata shi kuma fa to kaga shi yasa wato abinda mutane ba su fahimta galibi shi ne shi ba wa'azi da raddi ma shubha da bid'a irin yadda mai shubha ya hau haka mai wado da shubha yake hawa idan ya ɗauko littafi ya karanto baki tiryan tiryan to sai ka ɗauko littafi ka karanto baki tiryan tiryan ka warware shi in ya zo ya taratsi to wajen warware shi to kai ma ba fa littafi za ka ɗauko ba taratsi za ka yi kai ma in sunan shi taratsi in ya zo ya yi hayaniya to kai ma sai ka hau irin yadda ya hau kai ma irin yadda ya hau sai ka hau a duk da Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Haruna in kun je wajen fir'auna fa kula lahu qawlan layyinan ku faɗa masa magana mai taushi amma dubi irin yadda musayan kalmomi yake tsakanin annabi Musa da Fir'auna ma Fir'auna yace wa inni la azunnuka ya Musa mashura yace ina da tabbacin kai Musa an sihirce ka baka cin hankalinka annabi Musa yace wa inni la'azunnuka ya fir'aunu mathbura kai kuma fir'auna ya tabbatar halakakke ne kai fir'auna yace inni rasulakum allazi ursila ilaykum lamajnun manzan da aka turo muku nan mahaukaci ne annabi Musa yace rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum taqiluna in kuna da hankali to ku gane Allah shine ubangijin sammai da kasai kenan da ba ku gane haka ba kuma mene mahaukata eh saboda haka irin yadda mabarnaci yake to irin yadda mai yaki da barna yake haka yake eh yasa bahaushe ma cewa yake wai karan bana maganin zoman bana karan bana maganin zoman bana sannan kuma akwai yanayin inda aka tsinci kai a ciki akwai yanayin inda aka tsinci kai a ciki akwai wani cikin ɗaliban jami'ar madina wannan hutun da suka dawo sai muke magana da shi sai ce wai irin wannan wa'azi da muke yi ya kamata mu sassauto shi a dinga karanta zallan littafi a daina zafi ya ce masa Allah sarki kai ne shekaran ka uku a Madina sai ka manta da Najeriya sai ka dauka dan Najeriya ma irin dan Madina ne shi dan Madina ne kace masa hazihi bid'a bid'a ce wannan to ya koshi ko ya gamsu ya daina amma ka dan Najeriya yake haka dan Najeriya yake ba saboda haka yance masa ka je kai karatu ne a can ka karanto karatu nan Najeriya kuma in ka dawo zaka sake sabon karatu akan usulubin da'awa sabon karatu zaka sake kai ka zauna a Madina ne saboda haka kana ganin mutane kawai masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da an karanta hadisi yau to gobe za a fara aiki da shi to amma Najeriya ba haka ake ba hadisin ma kafin mutane su yadda da shi ma aiki ne balle su fara aiki da shi saboda kaga ba zai yiwu a ce usulumin da awai ya zama iri ɗaya ba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba saboda ka jama'a kaga wannan wuce iyaka ne da kuma guluwi dangane da abin da ya shafi a salihan bayi in ma sun cika salihan ke duk ba wani salihin bawa da zai kawo maka wani abu ya ce wa ya fi alkur'ani daraja ba wannan salihin bawa babu shi daga wajibi ne wallahi ga masu karantarwa da wa'azi Allah da wanda zai karantar da mutane wajibi ne ji tsoron Allah yanzu wannan hayaniyar da aka koma ana yi tsakanin ahlus sunna duk ba shi ne abin da mutane suke bukata yanzu ga shirkoki ga bid'o'i sun yi ma mutane yawa birni da ƙauye amma sai aka samu kungiyar mu ta izala wai yanzu iya rikicin da ake yi wai shine akan shugabanci shi ne wani rikicin ƙungiyar yanzu waye shugaba ga asalin tushen kafa ƙungiyar din a yaƙi shirka da bid'a ga shirkokin da bid'an kuma suna mutane yawa wani yana can gefe kawai din nace ni ban yadda da bangaren ka ba kawai sai ce kai kafiri ne kawai an kuma ana ta kafir da juna ba kuma akan matsala ta aƙida ba in ka tambaye shi wace matsala ce ta aƙida ya bauɗe ya dawo daga Allah ɗaya ne ya koma Allah uku ne a'a ya warware wani aya ko hadisi ne a'a dai dalili kawai shine ya ce shi bai da shugaba na matsayin shugaba da haka ya zama kafiri ga asalin kafirai kuma suna ƙauye ga wasu nan a cikin birni ana ta sace addinin mutane ana ta sace imanin mutane amma ana na ana ta wani rigima akan wani abun banza abun wofi shugabanci me shugabanci damuwa ma kawai abin tashin hankali da nadama ran tashin alkiyama shugabanci manzo Allah da yake cewa duk wanda ya jagoranci mutum goma zai tashi ranar kiyama a daure abun ma kai tashin hankali amma tsaya wai ana ana rigima wai shugabanci da waye da waye da waye da waye ga aiki a ƙasa an san illan mana ga aiki a ƙasa nan ai abin da ake so aiki shi ake so wa qul i'malu Allah ce wai ku tashi ku yi aiki ku yi aiki in an je gaban Allah za a ware wace izala ce ta gaskiya wace ce ta ƙarya ina ruwan Allah da da kungiya ba aiki bane kawai ai aiki ne kawai zai tsaratar da kai aiki ne kawai aiki ne kawai to yanzu kaga da rigiman ta koma rigiman shugabanci shine su kuma yan bidan sai suke shigowa cikin jikinmu eh suke son bin shi wa gabanin izalin cewa akan a zo a sace da su tunda suna ganin dama menene makamin da yasa suke tsoron izalan wa'azi akan tauhidi da shirka to an ajiye shi a gefe an daina an koma rikicin shugabanci kaga dole su yi tsammanin cewa za a iya maja dole su yi tsammanin haka dole su yi tsammani eh amma wannan abin ba inda zai kai mu ba ba inda zai kai mu eh saboda kan mu iya abin da muka sani wallahi tsakanin mu da bid'a shine fada iya maganar kenan tsakanin mu da bid'a shine fada ba da wani da wani muke fada ba da bid'ar muke fada in ka siffantu da ita ka sa ta a rigan jikinka to mun tashi harbewa za mu hada da kai khalas shikenan ba wani kan tashi hankali saboda kan mu iya tsakanin mu da bid'a wallahi shine fada shine fada muna kuma roƙon Allah kar ya nuna mana lokacin da zamu wayi gari ga mu a raye amma a ce wai an yi maja an hada baki da mu mun daina su kan bid'a ko shirka Allah ka karbi rayuwar mu kafin lokacin wallahi gwanda ka mutu gwanda ka mutu a to ai ai matsalar ita ce majar fa in an zo majar ba fa wai su ne za su daina fito da shirkoki ba a'a mu da muke yakan shirkan mu ne za mu daina shine wai majar shaɗin ya shigo ciki ba wai suna da su jire da karanta shirkokinsu da bidiyoyinsu ba a'a mu da muke cin shirka da bidiyo ba kyau to mu ne wai za mu dena wai shi ne majin shi ne haɗin kai ne kar a yi zage-zage saboda haka in ya karanto shirkansa ya karanto bidiyansa ya zagi Allah ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu wani matsayin Allah to mu min shiru amma shi kar ya fasa mu min shiru kaga wannan wata kalan maja ce ai idan ana so a yi magana ta gaskiya da gaskiya ita ce sai mu dawo mu haɗu sai mu ce eh kai ka yadda da ƙur'ani eh ni na yadda da ƙur'ani eh kai ka yadda da hadisan manzan Allah eh ni na yadda da hadisan manzan Allah eh duka ina ce mun haɗa kan wannan mun yadda da su kai ka yadda da Muhammadul Bakari eh ni na yadda da shi a ban yadda da shi ba kai ka yadda da Ibn Taymiya a a ni na yadda da Ibn Taymiya eh malami na da shi to sai a ce kai ajiye bakarinka a gefe kai ajiye ibn taymiya a gefe duka ku ajiye shi qur'ani da hadisin da kuka yadda akai duka ku zo a tafi akai duk abin da ka kawo na addini a zo a ce ina ki a qur'ani da sunna ibn taymiya ya ce to ba aje masa kayansa ibn qayyim ya ce to aje masa kayansa muhammadul bakari ne ce a ce tijani ne ce to aje masa kayansa to wannan shine maja na gaskiya hadin bai hadin kai na gaskiya kenan hadin kai na gaskiya kenan amma ni na ce ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na ƙwarai kai ka ce mafarki da tatsuniya da waye shine addini kuma ce wai mu zo mu haɗu a inuwa ɗaya ai ba zai yi ba shi sa wai wani a cikin su yake cewa wai za a yi haɗin kai wai to su haɗin kan da shehi ya karantar da su shine haɗin kan teburin abinci ba haɗin kan kwanan abinci ba wai me haɗin kan teburin abinci in aka ce haɗin kan kwanan abinci shine a zo a sa kwano ɗaya kowa ya sa hannunsa a kwanan a ci to su wannan ba sai da wannan haɗin kan ba kaga yanzu a zo a sa littafi ɗaya ƙwar'ani da sunna kowa ya zo a haɗu to ba sai da wannan haɗin kan ba yawa amma haɗin kan teburin abinci shine ni na zo zan ci shinkafa kai ka zo ka ci naman kaza wannan ya zo dai ci naman kare wannan zai ci naman alade wannan zai ci naman jaki mu dai haɗu a tebur ɗaya amma kowa ya ci nashi kai mai cin kaza karka ce ma mai cin kare ya daina kar mai cin kai mai cin rago karka ce mai cin jaki ya daina a zo a haɗu a kan teburin abinci guda ɗaya a haɗu to wai shine abin da ake so shine kawai a zo a haɗu a ce an haɗu a sunan musulunci amma kai mai Allah ɗaya karka ce mai komai Allah ƙarya yake kai karka soki wani salati da ba na manzo Allah ba kai mai sunna karka soki bid'a kawai a tafi haka a ce mu ahlus sunna ne mu musulmai ne eh in an zo kai ka ce sai an yi sunna shi wannan ya ce ai bid'a amma dai a tafi dai a haɗa kai kada soki kowa to yi wannan shi ne kalan haɗin kan da wai aka karantar da su kaga wannan ya haɗin kaya sinan nan haɗin kai ne sinan nan haɗin kai ne duk manzan Allah da ya zo ma wallahi ya kira mutane zuwa ga haɗin kan kwanan abinci ɗin a zuwa ta kwano ɗaya ba haɗin kan teburi ba manzan Allah da ya zo ba ya samu wannan na bautan gunki ba wannan na bautan dutse wannan na bautan bishiya wannan na bautan kaza ya ce duka a zubar da su a dawo kan Allah ɗaya to yanzu duk wanda ya ce a zo a yi haɗin kan teburin abinci kowa ya zo da ɗinsa amma a ci a tebur daya ya fa yadda kenan mai Allah daidai ne yake yi mai Allah uku daidai ne mai komai Allah daidai ne mai kaza kowa yana kan daidai wannan ita ce fahimtarsa kowa yana kan daidai kuma fa abubuwa ne guda biyu wanda suke a rabe budal mashirkai ne tsakanin sunna da bid'a ba yadda za a yi su haɗu a rabe ne har abada ba za su taɓa haɗewa ba har abada har abada kuma wallahi duk mai da'a wanda ya yi dawai da haɗin kai tsakanin sunna da bid'a wallahi ya ci amanar Allah ya kuma ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci amanar bayin Allah dan kenan abin da ake nufi shine ka daina karantar da mutane tataccen addini ka koma kawai in ka tashi karantar da mutane ka koyar da su ne ka koyar da su kawai abin da kawai ba zai kawo rikici ba a koyar da su abin da ba zai kawo rikici ba zaka shi yasa ga wai har cikin musulmai ma ka ji wanda ya ce maka wai wai su yan ba ruwanmu ne eh to a musulunci ba dan ba ruwanmu duk dan ba ruwanmu munafiki ne eh dan kan boda kenan shine muzabzabi na baina zalika la ilaha illa wa la ilaha illa shi wai dan tsakiya ne shi ba ahlus sunna ba shi ba dan bid'a ba to ba haka munafikai suke ba shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba ai haka munafikai suke ai haka munafikai suke daga dole kaifin kai zama guda ɗaya ne wa inna awiyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin ko dai ka rike sunna ka rike shari'a ko ka rike bid'a ka rike bata hasali ma daga sanda ka ce kai ba ahlus sunna ba to duk inda kaga dama ka sa kanka sunansa bid'a kamar mutum ne ya ce maka shi ba musulmi ba to duk inda ya ga dama ya sa kanshi sunan shi kafirci sunan shi kafirci saboda haka kada ci kai ba alu sunna bane to ko ina kaga dama jefa kanka amma dole wallahi sunan ka dan bid'a in kaga dama ce kai dan ba ruwan mu ne ba ruwan mu ita ma bid'a ce dan a zamanin manzo Allah ba yan ba ruwan mu sai dai munafikai in dai ce musulmai ne kan ba yan ba ruwan mu saboda haka ba dai yi ka ce wai kai ka tsaya sakiya ba musamman ma mai karantarwa kaga wani mai karantarwa wani shi abin da yake so in bid'a sai yabe shi wai saboda an zuwa ce kan shi kan malam wani ba ruwansa ba ita da hayaniya bai abin da yake nema ke to ai dan bidi kaman ai kaman farawo ne ce wannan dan sandan mutumin kirki ne ai ku kasan dan sanda ya lalace ya lalace ai cikan dan sanda shine in barawo ya ji sunansa zuciyarsa ta buga to ya kai dan sanda kenan to haka malamin sunna yake cikansa shine da an kira sunansa dan bid'a ya ji hawan jininsa zai tashi amma in yaji cewa kai da su duka ɗaya ne kai nasu ne kai baka cika malamin sunna ba kenan baka cika ba baka cika ba shi yasa kuma duk wanda ya tsaye akan wannan hanyar kaga irin tukuici kyakkyawan karshe da Allah yake mishi har yau muryar malam jafar mahmud adam tana wargaza hankalin dan bid'a baya kaunan ji duk da baya rayu shek albani ba sa kaunan jinsa har yau ba wadda dan bid'a yake tsana a irin wannan lokacin irin yaji an ce malam idris abdulaziz ba sa san shi ko kaɗan ba sa san shi ko kaɗan ba sa san shi ko kaɗan ba ba san da mutu sun ce ba za su roƙa masa gafara ba eh su ba za su roƙa maki manzo Allah gafara ba to mu kuma sai muka ce mu da ma ba ma neman su eh ba ma neman su eh dan ni kan dai in na mutu wallahi ku bani da zallan yan uwa na ahlus sunna wallahi sun ishe ni zallan yan uwa na ahlus sunna sun ishe ni duk wanda yake da wannan akidar shirka da bid'a wallahi ba na neman sa akan gawana ya rike addu'ansa a wanda ya rike kafirci a dozin wa ma du'a ulkafiri na illa fi dalal bata ba ma neman su ma ba ma neman su ma ba ma neman su ma a yi irin wannan mushirki yanzu kan gawa kaka ai karin masifa ne yake wallahi karin bala'i ne karin bala'i ne yanzu ka kalli irin malam lawal shu'aib tirayau Allah ya ƙara mishi lafiya ya ƙara tsare shi daga sharrin masu sharri wannan full definition na malamin sunna kenan la ya khafu billahi lawmata la'im baya tsoron zargin mai zargi baya shaye zargin mai zargi sun yi ƙarya sun ce ya zagi annabi an ji an ce su nuna sun kasa sun yi barazanar sun ce za su zo yana sallar juma'a su kona masallaci amma bai sa ya ja baya ba kuma laifinsa ɗaya ne shine wannan jawahirul ma'anin da yake karantawa gashi nan iya laifin malam lawan kenan yana karanta jawahirul ma'ani saboda ba sa so ba su so a karanta shi kuma ya dauko yana karantawa ai iya laifin shi kenan saboda to a zon mugu yake da shi mana yanzu yanzu yanzu misali mu ba suna zagin mu da ibnu abdul wahab ba ba suna zagin mu akan ibnu taymiya ba yanzu nan misali jahiliya ba littafin ibnu ibnu abdul wahab muke karantawa ba me yasa muke karanta littafin shi saboda ba mu tsoron mu karanta duk abin da ke ciki dan mun san duk abin da ya kawo to yana da dalilin Qur'ani da Sunna yanzu kama Allah ka nuna mun a cikin garin nan wani majalisi ne ake karanta jawahirul ma'ani mu yanzu yaran mu ɗan islamiyya kaf usulun salasa mafiya yawan su sun haddace shi mafiya yawan sun haddace shi ilam rahimakallahu ta'ala da yawan sun shanye shi matan aure yan mata samari kananan yara duka sun shanye ka nuna mun islamiyya guda ɗaya da ake karanta jawahirul ma'ani ko yaqutul farida aina ake yi saboda me saboda sun san abin da ke ciki duk mai hankali da sanin ya kamata da basira ba zai dauka ba ba zai dauka ba ba zai dauka ba amma mu su zagi ibn taymiya makaranta littafin sa su zagi ibn abdul wahab makaranta littafin sa eh Allah ya ji kan mala albani zari rahimahullah yana yawan fadin cewa shi ya sadaukar da rayuwarsa akan karanta da littafin ibn taymiya ba don komai ba sai dan saboda gamsuwa da yadda akan duk abin da zai kawo to zai koma ne zuwa Qur'ani da Sunna aini shi yasa ni a rayuwata wallahi ba littafin wanda nake karantawa ji dadi irin ibnu abdul wahab saboda tsayuwansa akan tauhidi mafiya yawan littattafansa akan aqida ne da tauhidi mafiya yawa bakan damiya mafi girma kitabun tauhid eh wargaza hankalin yan bid'a kenan ga usulul salasa ne ga sunan ga nan masailul jahiliya ne tun farko daga aqida ya fara tun farko daga aƙida ya fara to amma wai sai a zo a ce mana wai wai mu zo mu wai mu zo mu koma wai dole ne da tafan da muke karanta na aƙida da tauhidi wai duk mu aje su a gefe kawai a koma da tafan an zo a dauko riya da sali na karanta falalan salati da falalan zikiri da falalan kan har ka ji wani ya ce ma wai wai mutane suna cikin jahilci ba su iya sallah ba ba su iya ibada ba wai kun shakaltu da yin ranti to ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sayi a cikin sallah kuma ka zo ka ce shehi Allah ne ko kuma ka ba wa manzan Allah matsayin Allah to ai ka waro da iyaka na abudu wa iyaka na sayi to ai kai ma baka yi sallah ba ai baka yi sallah ba dukkan ruku'unka da sujudanka iyaka na abudu wa iyaka na sayi da kake maimaitawa ka warware to ai na ka yi sallah wannan sallan ta yi ai baka yi sallah ba ai wallahi baka yi sallah ba baka yi sallah ba saboda haka shi raddi tushe ne a addini addini ba ya yiwuwa sai da raddi bai yiwuwa a yi addini sai da raddi a yi duk inda ka ji an ce a yi tauhidi to an yi raddi ma shirka ne duk inda ka ji an ce a yi sunna to an yi raddi ma bid'a ne duk inda ka ji an ce a yi mai kyau to an yi raddi wa mara kyau kenan saboda haka addini ba ya taɓa yiwuwa a yi shi sai da raddi kuma a yi raddi ma shirka ya fi muhimmanci sama da a ce a yi tauhidi don in aka warware shirka to dama ka san ba option na gaba in ba tauhidi ba amma in ka tsaya kan zallan ka ce tauhidi baka yi raddi ma shirka ba to shirkan kuma za ta sadadu ta dawo cikin tauhidi za ta sadadu ta dawo saboda haka dole mutane su sani abinda mutane kamata ku gane ba addinin Allah fa ba zaɓi ba ne ba ra'ayi ba ne kawai dole ka yadda Allah ya saukar dole eh ba kuma kai ne mai gawa mai wazi ga abin da zai yi ba yasa sai ka gama karatu ka tashi sai wani ya tashi ce wai da baka ce kaza ba eh ko kuma ka ji wani ya ce wai mutanen nan arabu da su ko a shekaltu da karantar da mutane su ya da arabu da su mushrikan to ai babban karantar da mutane shine a takin mushrikai shi ne babban karantar da mutane akwai abinda za a karantar da mutane da ya wuce a nuna musu tauhidi ne babu wannan shi ne tushen dole a koma tauhidi ai shi yasa Allah ya saka ma farfesa Mansur Sokoto da Alheri ai yace da ana shirka sai aka tashi da karantar da tauhidi sai aka daina bayyanawa yace sai mun ma sai muka yi sanyi yace to amma yanzu tunda sun dawo da zafi yace wajibi ne mun ma mu fito da zafi shine iya wajibi da ba da zafi aka fara da awon sunan ba me yasa saboda mushrikan da zafi suke yi amma da suka yi sako-sako fa sai aka yi sako-sako to yanzu da suka dawo da karfi ya kuke so mu ba su gaba da tafiya sako-sako ai ba zai yi bayi mun ma sai mu sake dawowa da zafi sai mu sake dawowa da zafi waɗannan ayoyin da ake ta karantowa ayoyin wutan jahannama wutan jahannama dole su za mu nemo eh wannan kai su ta kai su ta da malam kabiru gombe yayi ta yi to dole yanzu shi ma haka za mu dawo da shi dole haka za mu dawo da shi eh dole haka za mu dawo da shi a wage kofar wutan jahannama kawai a ta zuba mutane a ciki duk wanda ya tuba ya fito wanda bai tuba kuma ya shiga dindindin kenan ya shiga dindindin kenan to yanzu mushrikin ba ce kai shuta ba ya kake so a ce kai shi aljanna bayan kuma gashi Allah yana cewa annal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha tun anan Allah ya gaya mana dan jahannama ne shi mushriki Allah ya ce fi nari jahannama khalidina fiha to iya wanda muke da shi kenan in mun zo mun karanta yayi shirka ya ce to mu ka shuta ya kai shuta Allah ba shi kenan ba saboda ke irin yadda mutane suke to a irin yadda za a dauke suke a irin yadda za a dauke suke nan daga ina ƙara maimaita mana jama'a mu kiyaye kar mu taba daukan cewa wai akwai yiwuwar wai a zo a ce wai tsakanin ahlus sunna da bid'a wai a daina raddi ba zai fa yiwu ba wallahi ba zai yiwu ba har abada eh Allah ya ji kamala albani zariya yace ko bid'an ta fito da kanta ta ce ta tuba ta daina batar da mutane yace wallahi ba za mu batta ba wannan kuma ita ce gaskiya a bid'an ta fito ta ce jama'a ni ce bid'a na tuba na daina batar da mutane wallahi ba za mu batta ba eh an kashe maciji ne ba a zare kai ba mai yiwa su ma yayi eh saboda haka duk yadda bid'a take in dai mun ganta to tsakanin mu da ita wallahi fada in kuma kana tare da bid'a to mun tashi fada za mu hana da eh wannan ita ce iya gaskiya ba laifi a harkar rayuwa a kasuwa mu haɗu da kai a kasuwa mu haɗu a harkar neman duniya wannan harka firima mai Allah uku zamu gamu da shi a wannan hanya amma in an zo babin addini wannan ba mujamala a cikin shi ba daga kafa ba su sauta ba compromise a babin addini babu babu babu saboda aka karma wani yayi tsammanin cewa wai akwai sassauci yadda aka dauko tafiyar nan wallahi insha Allah sai mun isa gaban Allah haka insha Allah ta'ala ai mu dama mun shiga tsakiya ne sai muka kewaye kanmu da mafi girma yanzu malamai guda uku a ƙasar nan wanda suka rasu dan dama malamai sun ce rayayye ba a amintuwa da shi daga fitina na farko Sheikh Jafar Mahmud Adam na biyu Sheikh Albani Zaria na uku Malam Idris Abdulaziz to mu su suke mana engineering su suke engineering din mu suke motivating din mu karatuttukan su ke kara mana kwarin gwiwa kaga ko duk wanda karatun Malam Jafar ko Albani ko Malam Idris ke kara masa kwarin gwiwa baka yi tsammanin sa sauce ma bid'a daga wajen sa ba baka yi tsammanin haka ba Allah ya gafarta mana Allah ya samu dace eh kaga sun ma cinye wani lokaci ba mu karatun littafi ba Allah ya samu dace Allah kuma ya tsare mu ya tsare mana imanin mu ya tsare mana addinin mu eh gashi kuma an shigo wutan shirka eh wallahi an fara eh eh eh sun fara cika mutane gari kauyawan banza za su zo cika mana gari a banza da wufi eh akwai akwai wani dan bidi a bara da aka yi maulidi a nan da shi yana ce bidi'a biyu yana kan bidi'a yana kan bidi'a to da yake mutum ne mara mata sai fito da safe dai karya in yaje can a ce indomi ya kare in yaje can a ce indomi ya kare ya ce wallahi ko dan wannan Allah bari ba su lada ba ko dan sun zo sun cinye masa indomin gari ya ce wallahi ko dan wannan Allah bari ba su lada ba ai to ballan tana dama babu lada a cikin shi dama ba lada a ciki babu lada ai wani ya ce maka wai maulidin wai bid'a ce wai amma hasana duk manzo Allah ya ce kullu bid'atin dalala duk bid'a ji manzo Allah bata ce wannan kuma ya ce bid'a ce mai kyau Farfesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo Allah ya saka mishi da alheri. Ya ce duk wanda ya ce maka ga wata bidiya hasana to ka ce akwai sauran sunna hasana da baka gama ba tukunna. Eh. Akwai sunnoni hasana wanda baka gama ba. To ba a gama da sunna ba. Balle ya iso kan bidi'a. Saboda haka kashe galtu da yin sunna hasana bidi'a hasana ta koma gefe. In ma akwai ta kenan. ballantana mu a wajenmu in dai bid'a ce a cikin addini in dai sunanta bid'a to wallahi dalala ce fata ce ba wani bid'a hasan duk wani abu mai kyau a addini to yayin ya samu wani suna da ba amma ba bid'a ba eh to maulidi kan dama dole da wanda yake da wanda baya dole kowa ya da cewa bid'a ce dole dan ko giyan wake ka sha ka san manzo Allah bai maulidi ba ka kuma san karnoni da yawa kabakar nisa bai duk sun mutu ba su yi maulidi ba saboda haka ashe ka san ba addini bane bid'a ce Allah ya samu dace Allah ya shirya mu Allah ya daura mu akan hanya madaidaiciya Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya da bata ya ba mu ikon bijire musu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله